الحمد لله الواحد القهار الحليم الكريم الستار المنزه عن الشبيه والشريك والأنظار انفرد بالوحدانية وتقدس في ذاته الألية وربك يخلق ما يشاء ويختار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله المختار صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيها الناس إن الأمر قد نفد وإن رحيلنا عن أم دفر قد قرب وما بقي من الدنيا إلا قليل ألا ترون علامات الساعة التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم ألم يكن الكذب زينة والخيانة حيلة والربا غنيمة والزنا ثقافة والرشوة واجبة ولعن الآخرين للأولين سنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذهبت الأعمار وسوف تستبدلون بعد ألو القصور وديب الأنهار صفائر القبور إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أعاذنا الله وأجارنا من النار الحمد لله المحمود أبلا وأبدا والمعبود دائما وسرمدا أيها الناس لا بد من الموت وإن طال المدى ولا بد من الحشر غفاة عراة غدا ولا بد من ارتداد الأهواء ثم لا تقبل الفدية آنذاك ممن ابتدى وأين العاقل استعد لهذه المضايق قبل فوات الأوان عملا صالحا تجده غدا منجدا يوم لا يغني مال ولا ولدا فبذكر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إذا الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يغفر الله لنا ولكم godiya ta tabbata ga Allah makadaici marin jayi mai haƙuri mai karimci mai yawan suturta bayansa abun tsarkakewa ga barin mai kama da shi ko abokin tarayya baya da sa'o'i ya kaɗaita da kaɗaituwansa ya tsarkaka a cikin zatinsa madaukakiya Ubangijinka shi yake halittar duk abin da ya ga dama, ya kuma zaɓi wanda ya ga dama ya fifita shi akan wanda ya ga dama. Na shaida babu wani Ubangiji sai Allah, kuma cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama annabinsa ne wanda ya zaɓa. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da danginsa, gwargwadon girman darajansa a wurin Allah da gwargwadon kimansa wadda take mai girma ya ku mutane rayuwa ta tsare barin duniya ya kusa abin da ya saura daga duniya ba wani abu bane sai ɗan ƙanƙani ba ku ganin alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na tashin alkiyama ga sunan suna ta bullowa yanzu ba ku ga ƙarya ta zama ita ce abin kwalliya ba ba ku ga ha'inci ya zama shine wayo ba ba ku ga riba ya zama shine ganima ba ba ku ga zina ta zama kaman wa ita ce wayewa ba ba ku ga an mai da cin rashawa wajibi ba ba ku ga zagin mutanen ƙarshe ga mutanen farko ya zama sunna ba la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rayuwa ya tafi rayuwar duniya ta ƙare da sannu za a canza wa mutane bayan hawan dogayen benayen da dada ɗan ƙoramu da suke sha za a canza musu waɗannan da ramukan kaburbura ko wannan rami ya zama masa fadama daga fadamin aljanna ko kuma ya zama maka rami daga ramin wuta Allah ya tsare mu ya tserar da mu daga wuta godiya ta tabbata ga Allah wanda shine abun yabo tun azal kuma har abada wanda shine abun bauta mu wa tuttur har adawame ya ku mutane ba makawa mutuwa za ta samu kowa a cikin mu ko da rayuwarsa ta yi tsawo babu makawa za a yi tashin kiyama a tashi mutane suna tafiya babu takalmi tsirara ranar kiyama ranar gobe ba makawa za a samu lokacin da halaye za su tsananta ga al'umma a filin kiyama a ranar da ba a karban fansa ko da wanda yake da abin fansan zai kawo balle babu ba wanda yake da komai a wannan rana sai Allah subhanahu wa ta'ala ina mai hankali ka yi tanadi domin wannan lokaci mai kunci kafin lokaci ya maka bauti menene tanadin da za ka yi tanadi na aiki wanda yake nagari wanda gobe za ka samu wannan aiki ya zama maka mai taimako ranar da dukiyarka da 'ya'yanka ba sa wadatar maka da komai ya ubangiji kai mana zafara domin kai ne biyayyen masu yin rahama ka ji kanmu domin kai ne biyayyen masu jin kai Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka kaskanta kafirci da kafirai Allah duk mai kulla makirci wa musulmi karwar da za sha'aninsa kamar yadda makircinsa a kansa Allah duk wani mai shiri na zubar da jinin musulmi kamar yadda bala'in a kansa ka tsere daga musulmi daga mummunan kudurinsa Allah mun muna neman tsari daga gare ka daga mummunan cikawa Allah muna roƙonka aljanna da abin da zai kusanta mu zuwa gare ta na daga maganganu ne ko na daga ayyuka muna neman tsarin ka daga wuta da abin da zai kusanta mu da ita na da maganganunmu ne ko daga ayyukanmu bayan Allah Allah yana umarninmu da adalci yana umarninmu da kyautata wa juna yana umarninmu da ba mu abuta zumunta hakkin yana hana mu alfasha da munkari yana mana wa'azi ko za mu wa'azi har yanzu dai ba za mu gaji ba wajen kira ga mutane cewa lokaci ya zo ko ya yi kusa da masu neman mulki suke ta kokuwan neman mulki kowa yana kokuwan ya ga shi ya tsare kujera da a ce asalin mutane suna yin mulki ne yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so to ba za ka samu mutum yana kokuwan a bashi mulki ba in an bashi ma kuka zai yi ya nemi a raba shi da shi to amma mutane yanzu sun mai da mulki wani abu ne na sha'awa ba don wani abu ba sai don abu biyu ban ce iya abu biyun ba ne mai yiwuwa ya zama wani a zuciyarsa akwai na uku amma na ukun shi ne na ƙarshe a wurinsa muhimman a wurinsa su ne biyu ɗin na ɗaya dai son girma an mallaki komai ana jin daɗi an mallaki dukiya an rasa yadda za a yi da ita yanzu ana son a zamo shugaba a kan jama'a a mulke su a samu girma na biyu ana son a ɗebi kayan jama'a a ci a more mai yiwuwa mutum baya da su isassu yake so ya samu ya ɗiba yadda yake so tunda an ba shi taska ne sai yadda ya yi da ita Wat- mafi yawancin masu neman mulki waɗannan abubuwan biyu su ne a kan gaba a zuciyarsu wanda kuma na da su in an ba su mulki arzikinsu raguwa yake yi na yanzu fa ƙaruwa yake yi ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda mulki yake so tun yana makka kafuran makka su abu jahal da sauransu suka ce ya haƙura da gaskiyan da ya zo da ita da kiran da yake yi ya bi fahimtarsu ya bi ra'ayinsu sai su naɗa shi ya zama shi ya fi su mulki garin gaba ɗaya zama shi ne mai mulki in dukiya ne za su yi ƙaro-ƙaro sai sun ga ya fi su kuɗi amma yake ba ya buƙata kuma abin mamaki lokacin da ya yi fama da su ya ci nasara bayan ya hijira ya je madina ya dawo sun hana shi shiga ya koma sannan ya sake dawowa da izinin Allah akan ya buɗe makka ya zo ya yi fathu makka lokacin da ya samu nasara sai ya shiga makka kansa a sunkuye a kan raƙuminsa baya daga ido sama kuma yana kuka. lokacin da in masu wani kwamandan yaƙi ne na wani yaƙi na ɗan duniya ya ci nasara zai rinka ɗaga hannu ne sama yana jinjina ko da malami ne masu addini yanzu ne watakila ɗaga hannu zai yana jinjina ana kabbara ana cewa nasara ta Allah ce to shi ya san nasarar ta Allah ce amma saboda kada hazzun nafsi bukatar rai ya shiga ciki na neman girma sai ya zamanto a lokacin da zai nuna izza da jin ya isa sai ya zama a lokacin ne kuma ke sunkuyar da kansa ƙasa baya iya ɗaga ta sama don kar ma ya ji shi wani abu ne yana kuma kuka. Ka duba wannan ya samu mulkin duniya gaba ɗaya makka idan ka karɓe ta a lokacin ka karɓi duniyar gaba ɗaya ya samu nasara na addinin Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama ya tabbatar ya tabbata nasara ta samu ya samu nasara na duk taskokin yankin larabawa ya dawo hannunsa amma shi yana sunkuya kai yana kuka abun mamaki sai ya kasance wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ga shi dukiyan duniya ta dawo hannunsa an wajabta zakka an sunnanta yin sadakoki amma sai gashi yana cewa zakkan nan ba ta hallata ga danginsa da mutanen gidansa ba. Sadakan nan ba ta hallata ga danginsa da mutanen gidansa ba, in dai wanda Allah ya rubuta ce a bayar ne, to su ba su da rabo a ciki. Sai dai wanda mutum kawai ya sha sha'awan zuciyar kansa babu sunnanci babu wajabci ya ga cewa bari ya kawo wannan sunansa kyauta hadiya ga annabi a daɗin rai to wannan ne abin da ya hallaka gare su lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yankin larabawa kaf ya dawo hannunsa sahabbansa suna jin daɗi sun gina gidaje suna walwala matansu suna kwalliya sai matan annabi suka ce to su fa an basu a baya za a ci za a ci me ake cewa za a ci gari a basu da gurgun doki su ne matan annabi amma matan sahabbai sun fi su jin daɗi suka tattara suka tattaru suka kira manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce to su fa basu ga me suka samu ba a cikin al'amarin suna son su sa kayan gwal suna son su sa kayayyakin ado su yi kwalliya su yi menene Allah yana sauraron su suka gama bayanin sai manzon Allah ya fushi ya fita ya koma waje ya daina shiga cikin gida ya tsaurace musu ya ce shi ba wannan ne dalilin da ya nemi buɗe a duniya ya sa mata irin wannan ilimi da ci gaba da nasara da hankali da nutsuwa da sauransu sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya cewa ya manzo sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa matanka in kun tunna turinna alhayata dunya wa zinataha in dama son jin daɗin rayuwar duniya kuke yi da kwalliya na duniya to fata alaina umarce kunna wa usarrihu kunna sarahan jamila ku zo kowace gaskiya ne ta cancanta tunda in an raba ganima ma ita ma tana da haƙƙi in an raba meye tana da shi to ku zo a yanka muku haƙƙin ku kamar yadda aka ba wa kowace mata na gidan manya-manya daga mayaka da kwamandojin yaƙi amma in an baki rabon ki kika ɗiba to kuma sai ki kwashe kayan ki da wannan rabon naki ki je gidan ku ki ki bar gidan manzon Allah aure ya ƙare wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil musnati kunna ajran azima in kuma dama kuna yi ne don Allah kuna yi ne don bin biyayya da soyayya ga manzon Allah to ku sani Allah ya tanada ma saboda sanin halin dan adam Allah bai ce ya tanada muku ba su ce ai daga ranar an musu alƙawari wannan shine hadari ga kowannen mu wayannan matan gidan annabi ne ake magana da su amma sai Allah ya ce ya tanada ma masu kyautatawa a cikin har yanzu an kafa musu sharadi ya tanada ma wayanda suka ci gaba da kyautatawa har suka gama rayuwarsu ya tara da musu lada mai girma sai ga Allah yana ba su mukamai lokacin da suka ji sun haƙura ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ku ba daidai kuke da sauran matan duniya ba gaba ɗaya amma girman da aka ba su kuma ya aka ɗora musu matsala babba cewa wadda ta aikata laifi a gidan manzon Allah to ita zunubin ta biyu ne wanda ya aikata macen da ta aikata laifi a duniya duka zunubin ta daya amma wanda take gidan manzon Allah ta yi zunubi ta yi laifi zunubin ta biyu ne wanda kuma ta yi kyautata ta samu riɓi biyu har zuwa riɓi yanda Allah ya gada kun ga yanda waɗanda suke shugabantan jama'a da a ce wannan shine na uku din shine farko a wurin da sai ya zama wannan shine primary issue sauran secondary issue wannan ya zama shine asalin babban dalilin neman mulkin gyara taimakon al'umma jin kan mutane tausaya musu ba su haƙoƙinsu kiyaye rayuwarsu kiyaye lafiyarsu kiyaye mutuncinsu wannan shine haƙƙin shugaba da kiyaye addini shine kan gaba wannan shine saƙonmu ga duk wani mai neman mulki ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne wallahi abin duk ɗaya ne a littattafan nan da ƙur'ani da attaura da injila duk dokokinsu ɗaya ne akan tafiyar da al'umma rike amana kula da rawukan jama'a kiyaye haƙoƙin jama'a kiyaye addinin jama'a kiyaye mutuncin jama'a kiyaye lafiyar jama'a da adalci a tsakaninsu to wannan ya zama shi ne farkon abin da yake zuciyanka lokacin da ka fito kana neman mulki idan ba shi ba ne ka yi kuskure tun farko niyya ba ta yi kyau ba to Allah subhanahu wa ta'ala shi babu karimi irin yanzu yanzu ka sau ka sabanta niyyarka ka canza ta daga wancan niyyar zuwa niyya mai kyau shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala wato daidai muke da mai binsa da mai saba masa wajen jin daɗi. Idan da za ka kyautata niyyarka, ka yi niyan adalci da gaskiya ba mugun kudiri, to me za ka ci riba kan kulla mugun kudiri bayan ka hau ka cuci mutane me ribar ka? Asarar lahira da rabuwa da duniya a wulaƙance duk wanda ya mulki jama'a ya ci amanansu ya zalunce su ya musu ya kulle wani mugunta a kansu ya sa aka kakkashe wasunsu ya cutar da wasunsu to in kuma bai yi mulkin kamar yadda wani mara ya zuba masa ido ai ba wanda yake shan daɗi da mamaki irin talaka da ya haƙura shi ke lissafi kaga wane ya yi mulkinsa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya zo aka kashe shi muna nan sai kuma wane ya hau shi kuma ya yi kaza ya yi kaza aka tuɓe shi aka kulle shi sai wani kuma ya yi kaza ya yi kaza ya ƙare da fara layi a rayuwarsa sai shi talaka kullum shi yake wannan lissafi shi kana zaune lafiya a gidanka to amma ba a ganewa malamin mashak ali tsaya yana cewa inna riyaha idza habbat awasifuha falaysa fil qi'i siwa alim min ash-shajar kai in dai Allah ya sa baka nemi izza da daukaka ba to ka sani goguwa in ta taso ba abin da take karyawa sai manya in an za ta babbar goguwa a su ɗorawa su bin nan dalbajiya su ganji su mai su za ga an yi ta kakkarya su an zuzzubar amma ba ka taɓa an ce saboda tsamin goguwa ta tun uke ciyawa ba ko ka taɓa gani to talakawa su ne ciyawa su ba ruwansu wanda bai nemi ya zama wani abu ba ruwansu shi yana kwanci hankalinsa a kwance saboda haka masu mulki masu neman mulkin jama'a ku ji tsoron Allah kada ku sa da fitina kada ku haɗa mutane gaba kada ku riƙa raba makami wa mutane kada ku ba da kayan shaye-shaye wa yara su zo su kashe iyayensu su kashe danginsu su cutar da jama'a wai don ka hau mulki in ka hau mulki ka ci riba amma inda za ku yi adalci ku riƙe gaskiya Allah bai hana ka ji daɗi ba abin da aka ce a ƙa'idan gwamnati ta haƙƙinka ne haƙƙinka ne da za su haƙura kan wannan ba wanda zai hau mulki bai fi ƙarfin abin da zai ce sha ba babu cikin masu neman mulkin nan to me kake nema me za ka tara kuma in ka tara me amfaninsa sakan bi in ji Ali ibn Husaini tatamdi gaira mahamudin faridan wa yaqdu ba'da irsika bi turasi duk wannan tattare tattare da kake yi za ka tafi ka bar duniya ba a yabonka kai kadai za ka tafi ka bar wannan tarkacen mijin amaryanka ya ɗebi rabon ya ci abinsa hankalinsa a kwance ko ba haka ba ne yauwa sai lady za ta zauna haka ne musamman ƙananu ƙananun cikinsu za ta ɗebi nata jif-jif ɗin da kuma kuɗinta da gidaje kuma ta auri wani kuma ya zo shi ba gona ba bai bai sanata ba bai komi ba ka gan a ƴaƴanka su rinka ganin suna wulga da uwar gida uwar gida amaryarka a cikin mota sun tafi shakatawa kai kuma kana can kabari ana tambaya ta ina ka tara yaya aka yi sai dai mutane sun riga sun kurumce sun makance ba sa ganewa wanda suka yi adalci su ma sun ji daɗin rayuwa sun kuma gama lafiya kuma sun je lahira sun shiga aljanna wanda suka yi zalunci a duniya ma yadda suka wulakanta suka bar duniya kuma sun je lahira suna nan suna ta shan azaba Allah ya samu gane